kare na samu shine ka abu na ashirin ma zakara wal kazi a tafsirin kazin ya kama magana annahu ba da wakati badar bayan yakin badar ne raka sadar ka abu na ashirin kirjin ka abu dan ashirin ya kunci faraki sai hau ma saba ila rakiman tare da mahaya mutum saba'in min al yahudu na yahudawa hata kadimu maka suka zo kusa da maka wa nazalu ala abi sufyan wa sa suka sauka gun abu sufyan da mutanen fasano masuwahu su abu sufyan suka kyautata masaukin su sun makala da abu sufyan wa sahabahu sai abu sufyan da mutanen suka ce ma za tu riduna ka abu na shirin kun zo garin mu me kuke ne fa kala yace nuridu harbu muhammad inna lillahi inna ilaihi raji'un ya zo ne dan ya yaki da shugaba wa na ƙara da husu warware alƙawarin da suka ɗauka da manzan Allah faƙala abu su gane wasu sai abu su bane suka ce lana amanu mu ba mu amince ba an ya kuna haza makaron minku ga wannan makirce kasance a gon fahim kana mata ƙuluna in dai abin da kuke faɗa gaskiya ne fasjiru da hazai ni sanamai ne sai kun yi sajara da wannan gunkin namu guda biyu kuna gane ba ne sun zo ne da wani illa shi abu da bayani ya ce to mu ba mu yadda da abin da kuka gani ba in kun yadda ga gunki mu biyu sai kun yi sajada fa fa'al kawo muna hiraban suka je suka yi sajada da gunki guda biyu sun makala kawo sai kawo ya ce la ya ce min ko salasuna rajul ku zo mana da mazaje talatin wa min na salasuna mu ma talatin nawa kenan sittin fala nalliqu akbaruna bil ka'aba ku zo mu dan fara kafadan mu ka'aba fala hadu rabbil baiti ne alƙawari da ubangijin wannan ɗakin ka'aba lan najta hidan nabi qitali muhammadan za mu zuba kokari wajen yakantar shugaba fa balu suka aikata sun magala abu sufyan da ka'abu sai abu sufyan ya ga ya ka'abu na ashirin yace innaka imrun kai mutun ne ta qarawul kitab kai mutun ne wanda ka karanta littafin a taurat wani hana ummiyuna mu kuma mutane ne wanda ba mu san littafin a taura ba fa ayyuna ahada sabila ama ana hanu an muhammad waye ne mafi bin hanya na gaskiya mu ne ko annabi muhammad ne aka tambaye kawo fa kala kawo sai kawo ya ci a aran aladini ya ce ai ya bijire ga addinin fa kala abu sufyan abu sufyan ya ce na hanu nan har lil hajjaji to ai mu muna so ke raƙuma ga alhazai wani tsihun ma muna shayar da su ruwa wani ƙarirai muna ba baƙi gara wani faƙul ani muna korewa talaka rai hukumu wani muna sadar da zamanta wani amir baitu rabbina muna raya ɗakin ubangijin wani ɗuhubi muna kyau yayi wani hannu min alil harami ko mu ne ma'abuta harami wa muhammadu fara ƙadinu aba'ihi aka ce ya rabu da addinin iyayensa wala haramu da harami wa kaɗa rahim wa dinuna alƙadimu addininmu ne da dade wa dinu muhammadu hari faƙala ka'abu sai ka'abu ya ce da su abu su jana antum wallahi a hada sabila mimma alayhi kada fa ya rantsa ya ce su ne akan gaskiya da ya zo kan shugaba to mu ba za mu faɗa ba to a dalilin wannan ne saboda in ka zo soke ayan ka san dalilin to yi ne Allah Allah sai yi wa manzon Allah sai ya musu rabi akan abin da suka faɗa yaya Allah yake cewa na alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدي من الذين آمنوا سبيلا كاجي فكرم كنا الله يجي عالم ترى ويبون باكو لاباري بني إلا الذين أوتوا نسيب ga wanda Allah rubin asirin Allah ta yawa da cewa zai alam tara ilal ladina kabu bunu ashrabu akama sunan sai a ce wa sab'ina rajulan allazi yatu balad da makka Allah ya kifa dan su waye ne yace Allah wai ban ba ku labarin wanda muka ba su rabon su a littafi ba to kabu ne min alladina wutul kitaba yu'minuna bijibuti sun yi imani shi Abu Zubayana yace ku yi sujada ga sanamai sanamai gunki biyu ɗagutun shi ne abu safayana e yuminuna sai Allah ya ɓoye sunan gunki ya ce jibuti ɗaguti kuma abu safayana wasu malamai suka ce a jibuti da ɗagutun nan sanama ne ni ƙurai gumakai ne guda biyu na ƙurai yawa kaga sun yi sujjada ai sai da gama sun yi sujjada wa ya ƙuru na suka faɗa lillazi na kafaru ga wanda zai kafirce ma Allah to shine Abu Sufyan ba kafirce wa zabo saboda ya zan Allah ya zan gaba kadan zai musulunta Allahu akbar shine qalu lahu ananu ahadith bidan wa nanu walatul bait nuzkil hajjaji ya faɗi wannan magana dai na ba wa naqri lahu wa nafa qur'ani wa nafa'alu am muhammad wa qad kana badinu aba ya waka dara yi mubarak haram sai suka faɗa ya kula ne zai kafar haula ya antu ahadith min alladhina amanu wa wa'annan su ne suke da hiriya min alladhina amanu da wanda suka yi imani a ƙauyen ɗariƙan su ne suke da mafi ƙarfin tabarki ya Allah ya ce yanzu.
ulaika allazina lalahumullah To sai ka lissafa mutanen da abin nan ya zo da su. Ka abu na ahirau ba mutum saba'in ya ɗauka ya zo? To wai nan da an tsine musu albarka. Sai ka sa su a cikin tsino in ka duba za ka gani ka abu na ashirau. Kaga bayan yakin badar ko raƙa fara kiba saba'in rakiba. To da Allah ya tsine musu. Ulaika da Allah ya faɗa la'anahum Allah wayannan mutane Allah ya tsine musu albarka ka ji sune dai kawo da mutum 70 wa man yal'ani Allah wa ومن يلعن الله فلن تجد له man نصيرا yal'ani Allah duk wanda aka ce Allah ya la'ance shi falan ta jira lawa za a samu ni nasira mai taimako maniya min az- wanda zai hana yi masa azaba babu tunda Allah ya riga ya tsine musu duk wata hanya ta hiriya idan an nuna musu ba za su dauka ba أم لهم نصيب من الملك Mm.
فإذا لا يؤتون الناس Allah نكيرا yake tambayan su su da suke faɗan wannan Allah yake ba su labari yace amlahu amne mai ma'anan bal alahum nasi wai suna da rabo min mulki daga mulki laysa lahum shay'un minhu ba su da komai walau kana koda suna da fa idan a wannan yayi la yutuna nasu ai ba sai su ba mutane na kiran ba na kira ma ba za su yi amfani da mutane ba shan a tafa kadar na- wanda yake kewaye da a na- wannan gwargwadon kwallo na biyu na fi zahar na wace lebar da bukulin saboda tsanani fardi a nan ba sakaci ba ne tsanani ne saboda tsananin rowansa ko na kira ba za su ba mutane ba shi ne ma'ana idan an ɓare dimina akwai leda leda nan su kamu kowannen wallahi ba za su baka kyauta ba saboda rowa ko wannan magana da Allah ya faɗa duba sun far a yau duk mai hali irin na yahudu marowaci mutumin nan kaje in mutum ya zo gurinka ba kuɗi aljihu saboda tsabulan an koyi rowa bare ma ya baka shi su ba bai huye ba in mutum ya zo bai huye ta kake ba yawa da kuɗi wallahi kar ma ka je ba tsammani ya baka to ba kuɗin to wannan shi ne ɗaya kenan na biyu kuma duk ba yahude na gaske in dai yahudancin ya ratsa shi ka daina ganin a gidansa su saba'in ne na rantse da Allah idan sun ci abinci kai ba za ka samu suɗin kwano ba a su saba'in sun ci mutum ɗaya ya ragu kaso da yanzu yahude ne ba za ka samu ba. kuma yanzu ba yahude idan yau zai yi tafiya a gidansa in dai gidan yana nan in yana gidan fa ya dawo daga bulaguro in ba gaya ma kai ba Allah ba za ka sani ba shi duk gidan mutumin kirki in dai mai gidan yana gida akwai alama to banda ba yahude yana zuwa kir ya ja gidan yare shi gidan yana nan ma kaman babu baya nan ma kaman babu kullun gidan a rufe Kun- yawon da suke gidan shi ne daga ya fito ya ji uzurin sa in ya dawo an rufe shi to wannan shi ne a rowa duk duniya aka ce bai hude bakin rowa ya kare Allah ya ce ba sa- saboda tsananin rowan su li farade bukuli am am na, me Allah yake ce am أم yasirun- يأخذون الناس على ما آتيهم الله من فضله Mm.
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما Allah ya ce am bal ne a ya sudunan nasa shine usulul tafsir ake so nasa ne ne ma'anan mutum daya anan Muhammad ake nufi shi kadai in ka zo ga yanan jalali ne ya ce baka ai annasa nan da aka faɗa ai annasa annasa din nan annabi sallallahu alaihi wasallam amma can da aka ce la ya tunan nasa na kira mutane biyewa ne nasa amma anan nasa mutum ɗaya ne manzon Allah yake nufi yanzu kwaiwa annaba hasada da haka zaka fasara yanzu a yayin yahudu kwaiwa manzon Allah hasada ba mutanen duk maka ba ne annaba kadai ake wa hasada ne to menene dalilin hasadansa alama atehum Allah da abin da Allah ya bashi atehumu jama'a ne amma mutum da yake nufi da abin da Allah ya ba manzon Allah min fara da na balansa min annabuwati Allah ya bashi annabci wa qazratin nisa'i da yawan mata ya tamannauna ba yahude burinsa zawalu husu hake annabi ya saki matan ne zama ba yi da mace ko daya wa yaquluna sai su koma gefe suna cewa law kana nabi sai shagala anin da da annabi ne ya shagala da mata shi kadai da mata tara mata ya da su kurun matan yayi tsokane musu yi to haka ba yahude kuma yanzu mu wana mana saboda muna son manzon Allah ba yahude abin da baya so a duniya haihuwan ƴaƴan musulmi ai duk yakin da yake mana ai duk rigimin da suke mana wai mu ne ba sa so mu rayu ba ka ga in wani rigima yake wani fada yake yara ƙanana yake kaiwa a rage dai iri to Allah bai da ba karawa yake ya za a yi da Allah ko gobe in kana so hasadan bai hude in kana son hasadan sa tambayi da wannan kuma in kana so ku ga hasadan bai hude karara kaga ka tara yara almajirai kana koya qur'ani ya ganka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ga yara ƙanana ya fi ka sani amma sai ka ce sai ce ma duba duba duba kurin yara ana walakanta su a mayarwa iyayensu shi to ya san nan gaba za su zama wani ko kame ne sai kaga ana kaman almajirai ana kaman almajirai ne suka yi to Allah ya saka sarkin Kano da alkai Sanusi fa jiya na jiyan da suka ba sun ba mu labari kofar gidansu yanzu a azumin nan mata dubunnai ya fi dubu ɗari mata ana taruwa ba iyaka aka rubuta takarda daga daga can gidan gwamnati aka ce a kore matan nan su bar nan yace ba isa ba yace ba isa ba yace a, ina ruwan ku da su yace a guna suke nema kuma ni da nake ba su yace a kudi na nake ba su ba kudin gwamnati ba mutane ne fa masu yin ruwa sun rasa yadda za su yi yana ba su abin da za su yi ruwa ka ta kore su ba a san su yace a a ni nake ba su kudi kuma da kudi na ba da kudin wani ba ba wanda ya yi sai zo na ya kore suna nan a dankare yana ba su ruwa fiye mutane a ce ba a son ganin su kai ba kai kake ba mutum ba mutum ne mace ne wata ya rasu marara ba ba karamin gari ba nan ma kuna gani haka ba inda za su samu abin da za su yi haruwa sai nan kuma an ce a kore su a nan to wannan banda yahudanci ne zai haifar da haka ai wanda ba za ka bashi ba in ya je inda za a bashi ba ruwanka kai dai baka bayar ba ko to bar mai bayarwa dan Allah ya bayar shi ne dalili da kenan in kaga ana yawan kaman almajirai ba a so yahudanci ko ba yahude ba ya so ya ganka da yaya da yawa ka daina haihuwa kullum magana kenan a daina haihuwa to kai za ka rike an daina haihuwa shi matsalar mutum mutum ka masa tambaya guda ɗaya sai ya rasa yadda zai sa kansa ai da abin tambaya ne aka ce ba a haihuwa sai ce to kai Allah ya saka mutu a to waye haife ka kai kai kana son rayuwanka ko ba ka so wani ya rayu jama'a akwai adalci ba adalci shi mutum ne baya son haihuwa wai ko magana da zaka tambaye shi kuma haifansa aka yi kai an haife ka kuma ka ce ba ka son haihuwa to wai ka aura dai da kanka ya kai ka gane kake son kanka ba ka son wani to ka bara kai ya kanka amma Allah ya mana maganin su ai a Qur'ani yi mana da suka irin wannan Allah ne musu magani eh lokacin da suka bauta dan malaki sai ce inna la ya'murukum inna la ya'murukum an tuwaddu labanati ila ahliha yake ga faka tulu an husakum faqatulu anfusakum Zalikum.
zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaykum haka Allah ya yahudu fa da suka yi laifi Allah ya ce ku kai ya kawo nan ba so suke su kai wani wata Allah ya ce su kai ya kansu Allah shi ne maganin mutum to kana mutum kullum laifin da suka yi dama irin halin su ne a yi haka kaga yanzu sun waye gari kullum sai dai su kai mutum to a yadda muna ana ga mu a lokacin da muke karatun ana cewa su kai kawunan su sai ka ji abin da nauyi to ka auna yanzu ka gani kullum so suke sai sun kai ka to su kai kansu Allah yake ku rabu da su na san abin da yasa na faɗa haka wannan shi ne daidai sai da aka yi mutum dubu saba'in na yahudu to haka abin yake Allah ya gane da mu duk abin da ba yahudu yake manzon Allah yake wa hasada shine Allah ya ce yanzu kai wa manzon Allah hasada saboda yawan mata da Allah ya bayi kuna burin sai ya rabu da su ka gani to ya Allah ya ce da su fa ka أن ce na يصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا Allah عظيما ya ce to an dai wannan za ku yi hasada fa kada ate da ala Ibrahim mun bai wa alolin annabi Ibrahim jadduhu kakansa ka Musa kama annabi Musa wa Dawuda annabi Dauda wa Sulaiman da annabi Sulaiman ala kitabu littafi mun ba su littafi sannan kuma annabi Dauda da annabi Sulaiman mulkan azima wannan buwata mun ba su annabi wa atena mun ba su mulki babba fa kana li dawuda cikin wa cikin imra annabi dauda yana da matansa 99 na manzon Allah tara ne ko to sai da ya linka gida goma sai Allah ya ce to ga wancan ku kula da shi annabi yana da mata tara kuna masa hasada to na annabi dauda ɗari ne ba ɗaya sai da ya linka ya linka ya linka sau tara yaya wancan kuka bar shi a annabin ku wani zulemana alu alin zulemana mata dubu ne da shi sau nawa ya linka na annabi sau ɗari kaga mata dubu ne da shi annabi suleiman Allah ya ce duk wannan ba na musu haka ba wal kitaba wal hikmata wa atayna wa mulkan na ba su mulki babba kaji wani Suleiman alhu ma baina hurrati wa sare tsakanin ya da sadaka annabi Suleiman mata dubu ne da shi to ya Allah ya ce fa minhum man amana bihi wa minhum man sadanu wa kafa bi jahannama sa'ira kuma daga cikin su man amana bi akwai wanda suka yi imani da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam a yahuda amma ba su da yawa wannan kuma sai kuna zuwa aikin hajji za ka kalle su in kana zuwa aikin hajji kuma sai kai Allah godiya kana zuwa sai a danga nuna ma wannan yahudu ne wannan yahudu ne da suka musulunta in ka gansa aikin hajji sai ka gansu sai ɗaya suna na amma ba su da yawa wanda Allah ya zaba wa minhum man sadadu akwai wanda suka dakire a arara suka jure suka bijire anu falam yumin ba su imani to ka zai bi jahannama ka isa da jahannama sai irin ita ce wuta azaban liman la yu'minu ga wanda bai imani ba
wa kafa bi jahannama sa'ira sai can gaba dai إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا Allah ya ce innal ladina kafaru kun ga inda suka kafirce wa ayoyin alqur'ani sau kan sannun nusulihim Allah ya ce na dikiluhum za mu shigar da su wuta ya tariquna biya za su kone a cikin wutan kullama كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب kullama na rijat duk lokacin da fatan wato ba yahude ya kone duk wanda ya saba Allah fatan ya narke eh tarakat ya kone na rijat din kuma ta narke juludahum fatan su badallahum juludan sai mu canza musu wata fata gaira wanda ba ta farko ba bi an tu'adu ila hali al awwal sai a mai da ita halinta na farko eh gaira muharraqatan kuma ta kone ba warada ya zo a hadisi ku duba karkashin kasa san sawu kai warada Allah ta'ala fi sa'ati wahida a awa ɗaya ɗan wuta ta mai da fatan saniya ta marratin sau ɗari bal ware da Allah ta arifi yau wasu malaman sun ce a'a a wuni ɗaya ana mai da fatan ɗan wuta al yawmul wahid a wuni ɗaya saba'in alhun sau dubu saba'in a wuni ɗaya ya ƙone amir ya ƙone amir sau dubu saba'in ware da hadisi ya zo anna baina munki bayyana kafir kaga tsakanin kafadan kafiri nan zuwa nan wannan kafadan to masiratu salasata ya tafiyan kwana uku ne kafaɗan kafiri ɗaya tafiyan kwana uku kaga dai kafiri ɗaya tafiyan kafaɗan ya kai haɗe da ku ko da tafi Allah gata mala inda da safe kana tafiya ba wasa ka kwana ka wuni ka kwana ka wuni ka je kwana uku ba ka kai haɗe da mala to kafiri ɗaya ne fa kafaɗan ya kai haɗe da yadda ake so ana duba karatu sosai kuma kuna auna shi yanzu duk Allah duba girman mutum daya muka sani daga ce lahiran ma zai cika da mutane ina mutum ɗaya ne fa daga nan fa kafaɗansa ya kai haɗe da kafaɗa ɗaya ko dutse ne ya ka ce ma daga nan ya kai haɗe da dutsen ai ya kai dutse jama'a to kun gani in ba gaya muku aka yi ba hadisi ba za ku gani to wara da annabai da munki bai da kafirin maziratu salasata ayyam kuma hidima ba ne rakibul masra'u ma'ayin kan doki mai gaggawa mai saurin tafiya jib jib jib mai saurin ya kai kwana uku to dai ya kai hadija warada hadija ana rabda kafir kowane turmin haƙoran kafiri ya kunu ka uhudu kamar dutsen uhudu ne haƙori ɗayan eh yaya dutsen uhudu abin da aka faɗa malamai suke faɗa abin da yake binne a ƙar in dai uhudun za a kewaya in dai an yi wa raƙumi barbara to Allah ya yarda raƙum ya gama kewaye Uhudu sai ya haihu wata hida ne in dai raƙumi an masa barbara yana kewaye Uhudu yana kewaye Uhudu Allah ya yarda ya haifar da ɗan to yi ne turmin haƙorin kafiri ɗaya ya kunu ka Uhudu wa gilda jildihi kaurin fatan kafiri haka fa kaga fata ba irin na akuya ba kaurin tafiyan kwana uku ne kaurin fata giwa ba ni guri kaurin fatan kafiri daga nan fatan ya kai haɗe da alaji fatan inna lillahi la ilaha ka je ka ga zama ne alaji masu dukan kuma yaya bu aka dashi mutum malam yo guduman ne dai akalla Allah guduman zai kai daga nan zuwa gudu guduman kur dan dai gaskiya idan a yi wa kafirin duka ne to sama sai ya zubi Allah yo ai mutum girman ya kai girma sai katon gaske ai mala'iku fa da wannan ake cifgan kafiri haƙori kaman uhudu fatan kaurin fatan ya kai tafiyan kwana uku kauri mu kaurin a ce daga nan ya kai nan nan bakin masallaci ma kaurin ya kuna ga giwa ba duk kaurin fatan giwa bai fice nan ba amma an buje da artahi sai da artahin ya noke baya iya hudawa duk kaurin fatan giwa an tashi sai dai kaga ya liƙe ya tsaya don dolarsa to aka ce ga wanda fatansa kaurin fatansa ya kai tafiyan kwana uku talasa ta ayya jama'a kowa da yaji to a kyayi Allah ya Allah yake cewa كلما نرد جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا Allah ya ce abin العذاب da ya sa muka halice ya haka dan ya ji zafi ayin girma yayi yawa abin ya fi shan wahala shine ma'ana fa kuna ganewa to ko a ware ma abin da ake nufi da wannan abin da ake nufi da wannan ka je yanzu ka je idan za ka yanka wata akuya karama ka danne ta ka gani kai kadai ma da gaba za ka danne ka yanka ko to bijimi irin wanda muka kiwata yi a nan yayi riƙa inda danne ya ka gani in ka hau kai gugugugugu yana haka fa a danne shi yana yimka yana haka to Allah ya ce in ba wannan wanda kaga yana haka da wannan zaka auna kafirin girman ya kai girma yana yunkuri Allah ya ce ya fi jin wahala eh da ko da ba ne ya kohi ya kohi ya kai yadda ya kai malam in ran nan ya zo fita ka tsaya kurin ka dinga kallo hurr hurr kaga yayi wani miƙa ku goma ne sai kun faɗi ratatata ku koma ku danne wani ma in ya matsa sai kaban zai fada cikin rami ba an yi ma rami wani da zai yanka mana safe aka jan mai yankan yana cikin rami wannan wani guda ne Eh? wani sammu da ya riga aka zo yanka malam aka yin duniya ga laiman sai da wukan nan wallahi an kure karfi ya kasa yanka fatan fatan fa kamar duji kake gogawa fa a ji tsoron Allah Allah kai mana gafara eh Allah shine maganin mutum kai azabar ubangiji to mu je mu samu guri mai dadi mu kwana إن الله كان عزيزا sanin حكيما ubangiji aziza mabuwayi ne la yujizu shan ba abin da zai gajiyar da Allah hakimin Allah gwani ne fi karkihi daga cikin halittar sanam والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا مم.
لهم فيها أزواج مدهرة مم.
ونركلهم ذلا ذليلا to yanzu mun kwana a zillan zalila Allah mun gode maka jama'a ta nemi alwala Allah ba da lada Eh.